نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ‘yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu majalisunmu na ina mai dauke da bayananmu wa zama na baya dai majalisi ne na wato sha biyu darasi yau kenan yau sha uku kenan ko? sha biyu zaman baya asali kenan yau sha uku kenan sha hudu? to rabiul awal nawa ne 25 na bature ya 21 dama tsakanin su kwana hudu ne kafin mu je ga karatu kun na ɗauko waya ina son tunatar da duk musulmin najeriya ta wannan kafa sako ya kai ga kowa cewa siyasa tare da murɗaiɗaiɗuwarta ta zama dole ga musulmi su yi ta da zimmar kawo gyara da canji nagartacce ba don kwaɗayin abin duniya ba kuma kas su yi shayi ko tsoron fayyace ga inda muka dosa abin da ke ta yawo a yanzu magana ce wadda ake ta surutu a kan wani abu shi muslim muslim ticket to ni a kan shi nake so ne sharhi mu siyasa saboda kazantarta kyamatta muke amma kuskure domin a gurguje na sha fada a dalilin siyasa da bata mai da hankali a kwatar musulmi yancinsu ba ka ɗauki misali a gurguje guda ɗaya ko biyu ko uku a ranar sallah ana samun 'ya'yan musulmi jarabawa a universities kun san da haka wani lakcara ya isa ya sa jarabawa ranar kirsimeti a ƙasar ku gaya min ha to me ka wannan abu ɗin siyasar sanin haƙƙin musulmi ne ta yi ƙasa agun shugabannin da nauyin ke kansu ranar sallah a sama yaro jaraba amma ranar kirsimeti ko da mafarki ba za ka yi to sallace ba ta da muhimmanci a gare mu suna suke da muhimmanci ina adalcin ito amma laifinsu ne ai mu ne ai saboda kasawarmu da tsoronmu wai da kuma wai kare tsari ake mai 'ya'yan musulmi haka to shugabanci ya kamata ya canza wannan abin da ake kira imbalance sai mai kin gaskiya ne zai ce wannan ba matsala ba ranar sallata ka sa mai ayan musulmi jarabawa idan sun fara a can kudu ko kudun ba musulmi ne sai ya yi na so ya zo nan arewa kuma sannan sai mutum ya kawar kai to siyasa mai manufa za ta iya gyara wannan shi musulmi in ya samu dama in nagartacce mutumin kirki ne a mulki ai ba zai zalunci wani ba domin Allah ya nuna azzalume kafare ne wal kafiruna humuz zalimuna bai ce wal muslimuna humuz zalimuna ba sai dai in mutum ya sauka daga hanya to misali na farko kenan a ba mu dalilin da ya sa a ranar sallah ake tsara ma 'ya'yan musulmi jarabawa wannan karkace to ai ba a wannan a biyu ke misali waɗansu to je ka a obafemi a wolowo da ke can wurin ba musulmi wurin ne a jami'ar port harcourt choba ba musulmi wurin ne kai ba nigeria ba ne wai? yanzu idan a biyu ke aka sa jaraba ranar kirsimeti ba sa ta ihu ba ana sawon kuma to laifin na waye na kula carorin da kuke kiran kanku musulmi da waɗanda ainihin 'yan boko bokon ya haukata su mu boko mu mun yi mai manufa ne muka kuma musuluntar da shi kuma akwai da yawa 'yan boko mu da ke da wannan manufa kafara da ke da ke zan zo kan juma'a din amma kafara da babban sallah ce da sallah babba da karama haka ake a ƙasar ranar juma'a da suka ga sakacinmu to sai ka gama wani kamfani ko na wani ɗan cana sai sa aiki ran daidai lokacin sallah to ai kuma na tabbaci ne ba magana kan haƙƙinmu da addini sai ai mana wakaci ka tashi kamfani akwai ɗalibi na yana aiki a wani kamfani na madara fan mill ya taɓa min kuka fiye da shekara goma sha ce malam ranar juma'a daidai lokacin ta ce kai tana da aiki kuma in na je a bakin albashi na ko a kore kuma a kanan nan aka yi irin wannan rashin mutunci ka ɗauka musulunci mu zo mai sallah a masallaci ne haƙoƙi mu yi shuru ina jagorancin da ya kamata ya magana ce kai enough is enough ko laifi na yi wannan magana ɗin shi wancin yake magana ɗin yake bayyana abin da yake so baya shayin kowa yo dutse kwai bai yi shayin karawa da dutse ba sai dutse yi shayin karawa da kwai? gane hausar ba to wannan kenan fa sannan ga misalai nan da yawa na yadda mu wani zai ce da kai to ai mu a musulunci juma ba ranar hutu ba ce gaskiya ne ba ce mu yi hutu ba amma fassara min wannan aya ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul mai bai ya ku masu imani kenan da mai imani ake magana in baka ciki kauce ba da kai ake batu Allah ce in dai an yi kira dan zuwa sallar juma'a fas'au duk ku yi sauri ila zikirla zuwa ga zikirin Allah ma'anar sallah sallah ita ce zikiri adam sai ce wazarul bai ku bace to barin ciniki ashe za a huta kenan daga ciniki kira shi hutu ko ba hutu ba whatever amma daidai an ce a katse to a daidai lokacin da shi duni kuma ce ai aiki a lokaci a daidai lokaci kuma haka saboda tsoron kar a gutsare masa albashi haka zai hakura kuma sai zo yana neman fatawa musulunci kaga halin da aka rama kala yanzu ya zan yi to musulunci ne ake so musulunci ka fa gane kai kamata ka gyara ka bi wannan tsari abinda muke faɗa wa Allah kenan muna da sarakuna muna da malai muna da duk waɗannan jami'in yawanci 'yan siyasan wasu kawai su kai ga kujerar mulki haƙoƙin da ke rataye ba su ma san shi ba cin amana ne babba haka in kuka zo kuna neman kujerar siyasa da mulki za mu gaya muku hakikanin gaskiyar kuma mu goyi bayan duk tsarin da aka ce musulunci zai miki yi abin da kake gani ya maka daidai ma kuma dole mu bayyana abin da fahimtar mu kenan misali kafin na je gaba akar makalla to ai a baya kun ce a zaɓi misali buhari na ka ce e mun ce a baya ka ce mun ce ba ma kuma nadama akan mun ce din a baya saboda abinda muka gani na kirkinsa a lokacin abinda yi na kaucewa hanya kuma wannan shi ya sano wa ma shahidna illa bima alimna kuma addu'a muke mu duk mai mulki Allah ya gyara shi manhajin mu ba na la'ana bane a'udhu billah kuma ai kun san mugunta da kwakudu ba da aka ci gaba da shirya mu neman sai ya kai kar ita amma kai ne shugaba ne ba ma bukhari ba akwai lokacin da muka ba da fatawa a zaɓi olusegun obasanjo ƙwarai kuwa dalili saboda olu-olu guda biyu suka fito mana a lokacin ga olu falaye ga olusegun to kana da olu biyu ba musulmi a lokacin kuma dole a yi zaɓen ko ka yi za a yi sai muka binci kila shi obasanjo kila saboda alaƙar sawai da murtala muka ga da baƙin ƙirin garame ne aka ce a zaɓe shi ashe ashe har cikinmu a koɗin da ma suka ci amanar tsarinmu suka sa masa riga sunan shi Obasiraju aka suka kira shi wannan ma abu ne da musulmi za su ki magana a kan shi domin abu ne zahiri amru ne waƙiri sauraka idan muka ce eh wannan da nagarta eh ai wanda suke tsammanin su ji ta bakinmu sai mu gaya musu fahimta mu je kuma ka yi abin da kai ka gaya dace halas amma ba ka bin mu bashin bayani mun riga mu bayan ka ji bayani yi abin da ka ga shi ne aka zo aka yi wannan saboda haka idan shugaba Allah ya bashi shugaban karamar hukuma ne gwamnan shugaban ƙasa ne abin da ya kamata shi ne ku yi musu addu'a ba a la'anta shugabanci ba a zanga-zanga manhajin amma dole a faɗi gaskiya in an kauce to sai aka waye gari aka dinga samun surutu wannan kawai don kusan tarihin ƙasar a 1978 a jamhuriya ta biyu jam'iyyar upn ta awolowo awolowo ya tsaya takarar shugaban ƙasa da mataimakin shi kirista ba musulmi da ya tanka ya ce ƙala a lokaci mataimakin kuma shi ne chief philip omeyadi christian christian ticket ba wanda ya tanka a ƙasan saboda su ba su da baki ko ni wannan kawai nake kallo wannan janibin cewa musulunci da jikin kun fahimci yadda kyau ɗaya kenan na biyu a 1979 Ezekiel ya tsaya ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa Kirista Profesa Ishaya Audu, don jihar Kaduna Kirista ba musulmin da ya tanka ya ce an yi Christian Christian ticket. Kuna ji na biyu? Na uku, daga 1966 zuwa 1975, ga wani ya mulki ƙasar na shekara tara. Kusan wane ne mataimaki shi? mataimakin shi a wani lokaci shi ne joseph akinwale shekara tara kirista ke suka mulki a ƙasar ka rike yin makasin tarihin nan ba wanda ya ce ƙala na hudu da aka yi juyin mulki na soja na farko a nigeria 66 wane ne hau agui ironsi sunan shi johnson agui ironsi in yamuri ne waye mataimakin shi baba femi ogundipe dukansu kiristoci ne ba musulun da ya tanka saboda ba mu da baki ku tun ji braithwaite na wata jam'iyya a lokacin kusan tun da suka san shi na mace sun jami'in shi a lokacin waye mataimakin shi ai ba musulun gani baya ga nan kuma chief olagosunye oyinyolola da shi da wata mata wa ana kiranta olusola sun shugabanci jihar oshun oshun 70% musulmi ne a ƙasar yarbawa amma kirista suke musu mulki tun daga 2003 zuwa 2010 shekara bakwai ce a oshun ba ta bajin tankawa? saboda raunin musulmi saboda ba su da baki ba su da jarida rotomi a kerar dolo a jihar ondo da shi da matkiristoci ne ko da dama sun biyawa a wannan jihar ɗin ga sunan misalai da yawa wanda nake kallo a wannan janibin kawai wanda ya ce zai lakuta hancin musulunci in yaudara 'yan siyasan ke yi su yaudara su kai ma ka yaudaran ka ba musulun musulun a ko'ina ne kowace jam'iyya kowace ce musuluncin nan da aka ce a musulunci ba ku da yawa ba za ku kai labari ba shi kawai ne ke kallo a wani ba na kallon wani ɗan siyasa ko jam'iyyarsa a musuluncin da aka ce sai allah ku ci hancinsa a nuna musu ba ku kai labari ba shi ne ke sun ci to wannan ba gaskiya ba ta a yaudara suke yau kai ma yaudaran kake ai dukan kuma yaudara duk siyasa mene ne yaudara duk mene ne ciki amma da wannan yaudara da rashin kirki shine kuma ake mulkarka a shi kenan bacci ba naka ne bayani dole ne sannan ka je ka zaɓi duk abin da hankalinka ya kwanta kana da wannan yanci amma ka tuna Allah zai tambaye kan abin da kai ka san da wannan dole mutanen kirki su kasance kuma ni kullum yana daga cikin ra'ayina malamai da 'yan siyasa dole su ringa haɗuwa ta ina ne za a ciyar da ƙasa gaba ta ina za a haɓaka addinin nan ta ina za a karya zalunci ta ina abinci zai yalwato ta ina abubuwan nan guda tara za su samu tsaro abinci ilimi aikin yi kiwon lafiya wutar lantarki ruwan sha hanya nagartacciya amana a mulki waɗannan tara in babu su to abinda suke kira democracy ba shi bane ya zama kakistocracy an nizamul kakistocracy ba democracy ba misali waɗannan na nuna muku ne bayani don ku ga yadda ake ainihin mulkin ƙasar nan me yasa musulmi su ce ana kiristantar da ainihin najeriya musulmi sun taɓa wannan kuka yake mun san addinin allah ne duk mutum zai ƙara mugunta shi sai musuluncin kawai ba shi mamaki taraba suwa ke da yawa suwa ke mulki a ƙasan nan idan ka tsinkin abin da sake ƙari samu ku ne adadin mataimaka gwamna da ainihin gwamnoni mataimaka arewa da kudu duk kudancin najeriya yanzu babu gwamna ɗaya musu gaba ɗaya a southwest babu ƙasar yarbawa kenan ko haka mai dangaje ƙasar iyo ballanta na ƙasar iyo ballanta na south kwata-kwata babu amma arewa babu kirsi musulmi ba musulmi a plateau ne sun taɓa ba shi koda mukamin sakataren gwamnati to ku 'yan siyasa da malamai ke bayanin fayyace hakikanin zahirin abin da ke faruwa kusan kishin kanku kusan addinin ku kuma tsaya in Allah ya ba ku dama da kowace irin hanya ku hidimta ma addini kowane malami je duk abin da yake gani shine daidai amma at last ku sani Allah zai tambaye ku ina ne addini ya daga a dalilin bayananku ina ne kuma aka lakuci hancinsa aka ce ƙarya kuke ba ku da yawa a ƙasar shine ko wannan zaka je ka kalla kowa ya ko zai je amma tun da dai addinin aka ce a ƙarya ne sai kun kai ƙasa shi kenan in yaudara kuma kuka yi na wani musulun musulun wannan kuma ya rage na kuma ku yaudara mana ku ce musulun musulun a kowace jam'iyya ku yi mana shi yasa kullum na sha faɗa abin da ya faru a jihar kaduna adalci ne abin da shi wannan gwamna su yi da ya tsaya tsayin daka da wani abu ya taso kuna tasowa daga abuji shi kenan sai su tara musulmi a gwanin gwara su dinga karkashe su haka kawo ba gaira ba dalili da yake tsaye ne ya ce kar a sake ku sake in tara garinku an sake yi ashe ba gagararre sai gwararre sai ga wani munafiki na cewa ba musu adalci ba kai ne dai mara adalci to wannan shine a takaice bayani ku je ku yi pvc ɗin ku riƙe lokaci na zuwa ku yi abin da kai kaga shi ne daidai gare ka wanda kuma Allah zai tambaye ka shi ne kawai ba wanda zai hana ka fahimtar ka kana da yanci na ɗan ƙasa amma duk yancin da zai kai ka addinin ka ya samu gurguntaka kai ka sano Allah ka ba mu shugabanni na gari zaɓe na alkhairi Allah ka ba waɗanda ka fi mu sanin cancantansu ya Allah waɗanda ba alkhairi suke nufi ko suwaye da kowane irin tsari Allah ka hana musu. Iqra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين Allah tabaraka wa ta'ala ce Qala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin Sai Allah ya ce ya kai Musa ni ne na zabe ka 'ala an-nasi akan mutane mana Allah ya fifita annabi Musa alaihi salam akan mutanen da ke zamanin shi in ba haka ba ai fifitacce akan duk halitta kwata shine annabi Muhammad an gane amma Allah ya fifita annabi Musa alan alan nasi yani fi zamani saboda amsar yana cewa wallahi da annabi Musa na raye lama wasi'ahu illa tiba'i da shi kanshi ba abinda zai burge shi fiye da a ce ya bi ni inda manzalla shine shugaban halitta gaba daya alaihi salatu wassalam ya Musa ne na zabe ka bisa mutane da saƙonne na bi risalati wa bi kalami kuma da maganar da ne maka don ya ce wa kallama Allah Musa taklima wannan magana da Allah ya mai akan dutsen tsori saina na'am to wannan fifiko ne babba yayi mai magana ya ji daɗin maganan har ya ce rabbi arini anzur ilai qala lan tarani walakin aljabal Allah ina so na ganka abu za ka iya gani na shi yasa ake ci da annabi Musa kalimullah wanda Allah ya yi magana da shi a wannan ma'anar sukan ce annabi Nuhu kuma najiyullah saboda Allah najahu min al-gharaqi wa anqadahu min sharr al-kafirin kuma annabi Isa ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhin ubangiji kalmar Allah ne wanda alƙa ila Maryam wa ruhun min sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama habibullah wa khalilullah na Ibrahim kuma khalilullah to ya Musa ni na zabe ka bisa mutane bisa manzan da manzanci na da kuma da zancin da nayi da kai fa khudh ma ataituka ka riƙi abin da na baka wa kun mina shakiri ka kuma kasance cikin masu godewa wa katabna lahu fil alwa Allah ce muka kafa masa dokoki kuka ce muka rubuta mai dokoki dalla dalla cikin al'alwa shafi shafi shafi na littafin at-taura shine alwa an gane ko min kulli shay' duk abin da ka sani na doka an rubuta mai cikin attaura mawu'izatan a matsayin wa'azi wa tafsilan da kuma daki-daki li kulli shay kan duk wani abu fa khudha bi quwwa to ka rike abin da na baka da ƙarfi wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka kuma umurci mutanenka su riki mafi kyawu sa'urikum daral fasikin zan nuna muku ƙarshen fasikai zan nuna muku gidaddajinsu da aka kayar da su da suka juya ma Allah baya ga yanda ya da su saboda ma'ana gani ga wani ya ishi wani mai suke cewa tsoron Allah ci gaba
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آياتي الذي يتكبرون في الأرض بغير الحق آية تقريكي نند أربعين دشدة Allah ya ce zan kautar zan bankaɗar da waɗanda suke girman kai a ban ƙasa zan kautar da su gabar magana ayata domin tun farkon zuwan sakon sun sa tukuburi a zuci sun ce sun ki sai Allah ce to zan kautar da su kuwa kuma sun girman kai a bayan ƙasa ne bi ghairil haqq ba da dalili ba wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha ta yadda duk lokacin da suka ga kowace aya ba za su yi imani da ita ba kaga nan ba ana nufin ba sa imani ba za su saboda Allah daga kautar da su to wannan shine jawabi din la yu'minu ai da sai ce la yu'minu sai aka shafi nun saboda jawabul ashar kowace aya suka gani ba za su yi imani da ita ba wa in yaraw sabilar rushd la yattakhiru sabila idan suka ga gwadabe ta shirya dodar ba za su riƙi gwadaben a matsayin hanyar shirya ba amma wa in yarau sabila al-ghayya takhidu sabila idan suka ci karo suka ga hanya irin tabbata sai su rike hanya din a matsayin wato tafarki zalika dalili bi annahum kadzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu ne wa kanu anha ghafilin sun kasance arafkane gabarinta shi yasa yin fatali da ayoyin ubangiji yana da ban tsoro kare zama dalilin a sanya shamaki tsakanin zuciyarka da fahimtar makasudin zuwanka duniya Allah ce karku zamanto kamar da nasullaha fa an samu an fusan da suka manci Allah sai Allah mantar da su kansu da kansu mafi mugun abu a ce mutum an mantar da shi ma kan shi bai san mahalicin shi ba yanzu ka ɗauki misalin da muka faɗa a hudu ba ɗazu wanda suka yi sallah da mun karanto hadisin ibn majah hadisi mai lamba dubu da ɗari dubu hudu da goma sha tara ibn abid duniya ya ambaci hadisi cikin kitabul uqubat annabi yana cewa abubuwa biyar in suka faru gare ku to Allah kada ma ya sa ku ga lokaci daga ciki ce in kuka toye mu to muka dinga ba da misali ta yahudun nan ma'ayan uwa suka dinga ba da misalai da yawa har turaren nan ana algus cikin turare da manja da nono komai da ka sani ta yahudu ya shiga ciki to kaga yayi kama da misali mutum ya ga hanyar shirya ya ki ganewa maganar an yi to sai allah ya sanya mutumin sai ce kalla bar rana ala qulubihim ma kanu sai a sanya tsatsa ai ta yi san baya shiga jikin wannan shine abun tsoro a ce mu sun samu kan shaka ta yanda mutum ba zai gane dahir ba sai lokacin da mutuwa take ta zo Allah ka tsare mu da haka ina fata an gane ko saboda sun kare ta ayoyin mu wa kanu anha ghafilina sun kasance rafkananu gabarin ayoyin nan wallazina kazzabu والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ودن سكا قرية آيوهم نعم ولقاء الآية وكذبوا بلقاء الآخرة suka kuma ƙaryata yiwuwar zuwa lahira shi ne liƙayar akhir kafiri komai taurin kan shi akwai abu ɗaya da bai isa ya musu shi ba ita ce mutuwa mutuwa mutum ko ya sani ko bai sani ba mutuwa ita ba a jajjana abinda kafare ke musu yanzu idan muka mutu suke fada muka zamanto ainihin wakunna turaban aina lama bu'uthun haladullukum ala rajulin yunabbikum idza muziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid ku zo mu gaya muku wani mutumin da ke gaya muku bayan mun mutu mun wargaje duk jikinmu ya bi ƙasa wai za sake dawowa da to nan ne ake tutsu da kasu suka ce a'a amma mutuwa wannan mutum ya san dole ne ta bakin wani wasan hausa mutuwa dole to wannan inkarin mutuwar ita ta haifar musu da ƙaryata lahira an gane ko suka ce ba magana wata lahira duniya ce kawai shi ne Allah ke hakaito mana halinsu waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu suka kuma ƙaryata haɗuwa da lahira to su habitat a'malu shi ke duk aikinsu ya lalace karka yi tsammanin don sun ɗauki nauyin marasa lafiya dubu a musu magani kyauta agun Allah suna da lada ba su da shi ne habitat a'malu inda za su ce sun biya scholarship na yara dubu a je a yi karatu ƙarƙari yaban mutane a duniya amma abin ubangiji ba su da komai wallazi na kafaro a amaluhun karamadin an gane ko aikinsu kamar ainihin wato toka ne wanda iska take kada ta watsa shi na fata an gane ko to da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗanda suka ƙareta ayoyinmu da kuma haɗuwa da lahira ma'ana zai ke malahira ma'ana mutuwa a tsaya gaban Allah to a amaluhum habitat ayyukansu ka dubi hikima Allah bai ce a amaluhum uhbitat ba an ɓata aiki aikin ne da kansu automatikin aikin masu lalace gaba suna yi abun na rushewa saboda sinadarin karɓan aikin babu shi sadaka suna yi aikin na rushewa kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dham'anu ma'an aikin nasu yanda ka san wato madubin kare ne a wata Hausar ko kace kawalwalniya kawalwalniya shine miraj a cikin wato kana kallon kwalta tsananin zafin rana ba kana hangen ruwa daga nesa ba sai ka ce to ni ba sai na yi guzun ruwa ba ina hangen ruwa ne zan zo sha kai ba za ka sha to haka Allah ya ba da misalin aikin kafirai ya ce kasarabin kamar ƙawalwal ne ya ne biƙi'atin ya sabu huzzam ma'a kafirai sun ɗauka ruwa ne hatta ina ja'awa na mijir shi'a sai ya zo ga ashe fankan baiwa to da haka Allah ta'ala ce aikansu sun lalace hal yujzauna illa ma kanu ya'malun yau me za a saka musu da shi in ba abin da suke aikatawa ba aljaza'u min jinsil amal wala yadhlimu rabbuka ahada bismillah واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين to nan bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bar Misra ya ɗibi Isra'ilawa dangin shi sun fita za su tafi Filistin suna barin gari kamar da muka karanta da mu a baya a nan ba sai suka ga mutane masu bautar gumaka ba suka ce mai ija'allana ilahan kamalahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ya musa wannan abin nasu da kyau da ban sha'awa kuma ka gina mana gunki mana yanda suke da gunki ta amma ku da hankali lalle ku jahilai ne inna ha'ula'i mutabbarun mahaufi wa batilun makano waɗannan mutanen abinda suke mutabbarun halakakke ne kwanan nan Allah ya ce ku daga fir'auna da an nutsar da ku a ruwa abinda za ku yi ma Allah kenan to shine Allah ya kira shi lokacin da zai bashi attaura ya bashi annabci to Allah na bamu labarin abin da ya faru bayan ya tafi shine ce ne wata haɗa ƙaunin Musa min ba'adihi wasu mutane cikin mutanen annabi Musa sai suka riƙi ijilan jasadan lahu khuwa daga yana min huliyihi na faɗi mafulin bihin ne na bar ainihin jumla ma'otarin arafton sai suka riƙi ɗan maraƙi jiki ne min huliyihim daga ƙwandagai ɗinsu mene ne ƙwandage kayan ado na mata an gane ku hummilna auzaran zitirkon faƙazabna fakazalika alƙasamiri to da ya je karɓan saƙo sai samiri ku lura ba musa ba mun sha faɗa kuskure ne ka kira shi musa da sunan shi samiri to shi ne sai ya ji ya ƙirƙiro musu gunki yadda ya yi kuwa ya kalli lokacin da mala'ika jibril ke saukowa inda ya taka ƙasa tun da shi ne ruhul ƙudus wannan kalmar ruhi sai ya ɗibi ƙasar ya surkulle da wannan ƙwandage da ya hura sai ga ɗan maraƙi ashe ba yau aka fara tsafi ba da rufa ido saka duk wani mai tsafi da abin da muke kira babunga kakanka a samiri kuma samiri kafiri tsakanin musa manzan allah da samiri wa ya kamata kai koyi of course rasulullahi musa alisa kazalik to shine allah ta'ala yake cewa sai suka riƙi ɗan maraƙi shine ijilan jasadan a matsayin jiki lahu khuwar yana fidda sauti irin na ciki kuka ina ɗan maraƙi ne daga yana ka yi min huliyi kenan min anan bayaniya ce ko ka ce asaliya ai daga asalin kwandagai da suka tara na'am alam yaro annahu la yukallimuhum kaji uslubin qur'an yanzu yanzu yanzu saboda Allah inji bawashi ba sa gani dan marakin baya musu magana ko kuwa ya za a yi gunkin da kake bauta masa ka kwana kana magana bai su da bai tanka maka ba ko ba haka ba ashe ƙur'ani yakan ja ka zuwa ga hankali alam yaro shin ba su gani ba ne annahu shi wannan ɗan maraƙe lamirin zai koma zuwa gani shi ko kace lamirin sha'ani ne la yukallimuhum baya musu magana wala yahdihim sabilan ittakhadhuhu baya shirye da su zuwa ga wata hanya ta kirki ittakhadhu shi kenan amma da sun rike shi wa kanu zalimi amma sun zama azzalimi kuwa to nan zalunci me ake nufi kafirci ake nufi kwarai kuwa saboda tunda sun riki dan marake a matsayin gunki kenan sun riki wani Allah baya ga Allah na dahir to sun yi me kenan kafirci da shirka wa kanu zalimin wa kanu ايش zalimin walamma suqita ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا إلى آخر الآية الوكتشن دا سقط في أي إنكتشن سقط في يد واني يغاني كفكرة شكرا شيني معنى يقول إن زيدا ذهب إلى السوق واشترى بلعة خبيثة وبعد ذلك سقط في يده فعلم أن السلعة خبيثة سقط أي أدرك خطأه كده saboda lokacin da suka fahimci kwakyararsu wara'au suka fahimta suka gani annahum qad dallu tabbas sun bace qalu sai suka ce la'in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin wallahi in dai ubangijinmu bai rahamshe mu ba bai mana gafara ba tabbas za mu kasance cikin masu hasara hasarar rukiyar to mumini haka ake so ya tuna rahamar ubangiji da gafarar shi lokacin da ya san yayi ba daidai ba yayi maza maza ya gyara tun kafin gabar da za a ce babu gyara kuma gabar ta zo Allah ka kare mu gabar haka walamma raja'a Musa ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين
annabi Musa Allah ya ƙara mai aminci yana can wajen ganawa da Ubangiji. An ba shi attaura sai Allah ya ba shi labari. Ya Musa mutanen kafa sun kauce wa adallahu musamiri. Faraja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال أفطال عليكم العهد أم أردتم تنتكين سورة طه سورة عشر تشين نن ثم القرآن ساشنا فسر ساشي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا lokacin da annabi Musa ya koma zuwa ga mutanen shi ghadbana halin kasancewa shi yana cike da fishi asifan mai bakin ciki akan sun zage shi akan sun hana mai abinci a'a saboda sun shiga gonar Allah sabon Allah suka yi shine suka ce bayan Allah nagartattu su ba ba sa damuwa da dan ka taba su amma taba Allah nan ne za ka gurbe ibnu qami'a lokacin yakin uhud kaga ya jefa manzon Allah dufi kafiri sai ya ihu ce wallata wal uzza laqad qataltu muhammada ku shaida na kashe shi sai wannan magana ta shiga kunnin sabo suka ce to ku kashe manzon Allah kana su ku zo mu kula jikin sai la'asa a shekaru shedin wannan ya ba Abu Sufyan sarkin Makka dama ya fahimci kamar su samu galaba sai ya kira ya kira sunan manzala da izgilanci ya bi na abi kabasha kun san waike mafi ce karku amsa ya bi na abi kuhafa sai na bakar kira ya ce karku can kanu ya bi na al-khattab wa yake nufi ya ce karku kai masu magana saboda wawa in yi magana karkatanka ya kira manzo Allah da izgilanci manzo Allah bai tanka ba sahabbansa bai tanka ba can sai ya ce ul hubal kamar ka ce Allahu akbar sai ce gunkin hubal girma ya tabbata gare ka mun gama annabi ce ba za ku bashi amsa ba kun gane kuwa an taba shi bai tanka ba an taɓa sahabban shi amma ana taɓa Allah to dole sai mun zama irin haka ko da ba mu zama su ba wane mu amma mu kamanta amma a kasuwarka a gun aikinka a rayuwarka a taɓa dokar Allah ba ruwanka sai an taɓa ka dinga fushi yana daga cikin dalilin matsalolinmu a gidanka misali ana kallon fina-finai marasa ka kawo daga gaci a yara ne lokacinsu ok lokacinsu ne na'am kai sarkin kasuwa ne ana, ana tauye mudu ana ha'inci duka ce babu komai shi ne ɗan nasiru ke faɗa cikin daliya ya ce haridin idha ma sima khasfan jahuhu wa idha yusamu ilahuhu lam yahrudi sai ka iske shi harijin yana mai kumfan baki in an taba darajar shi to mu za a yi wa haka a taba Allah sai babu komai to hikimar alaka tsakanin wancan da wannan Allah ya ce annabi Musa walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban mai asifa me yasa zama ghadban asifa li'annahum taraku manhaj Allah rabbil alamin qala sai Musa yace bi sama khalaftumuni min ba'di Allah wadai da irin wakilci da kuka yi a bayana abinda za ku yi kenan ma'ana duk da hana ku da muka yi a wancan ƙauyen muka ce mu tabbaru sai da kuka tafi to mushkilar ai dan uwan shi annabi haruna yana tare da su qala ya harunu ma man'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'ani af'asita amri haka yace harun wai me yasa me kai da suka kauce hanya me yasa baka nasu قال يا ابن أم لا تأخذ بلحت ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني ولن ترفض قولي تساك يقول شو قال فما خطبك يا سامري سيبا ده بيان to kaga nan annabi Musa sallallahu alaihi wasallam sai ce tir da irin wakilci da kuka yi a bayana a ajiltum amran rabbikum wato wato kuna gani na makara ku ku jira ni in dawo in ba ku doka daki daki shine kuka kasa kuri kuka bi shaɗan ku shine mana kun gaggauta al'amarin ubangijin ku ne wa kana al-insanu ajula a ajiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra's akhi yajruhu ilay sai kace sai wurgi da taura haka zaka ce zahirin ayyuka yanzu ka ce mutum wulgi da ƙura'ani zana ba na sai aji a taurin sai ga to ai ba ta a taurin ma ake mutu sai aji gefe ya tunkare su ba za ka halar ya yi wulgi da a taurin zahirin lafazin kenan wa alƙal alwah sai ya jifa da ainihin ya aje ko ka ce ya dangwarar da matare da girmamawa ai ya san kimar abin da aka bashi saboda girman abin da suka yi na ƙetare wato dokar ubangi na bauta magunki shi yasa sai ya aji a tauran sai ya in ka so ka ce cikumi a hausar mutum kan ɗan uwan shi an ce ya kama tukulluma wasan tukulluma gashin gaba toniyar gaba in akwai ya kuma kama gemun shi ya ce ashe annabawa dukkaninsu masu gemu ne gemu sunna ce na bawiya azaliya kai me sa kake askewa saboda za ka je neman aure ko ka aski to ka aski ka aski sunna na karanta wani labari mai ban sha'awa wani mutum ne ya ji ne ji ne mai yana da aure to ga gemu geme geme yana da shi haka dai ne mai auren kuma haka dai aka so shi da gemu tama wai daren farko da zai je ɗakin ta saboda ɗauki sai je aka aski wani ya fito mata tatas saboda wauta sai aka ce yana shigowa ta ce wane ne wani mace ce a ɗaki na ko namiji san da mata ce ban san ka ba da gemu na san ka kabar sunna to jikinka akan jikina baya halatta sai ka mayar da sunnar cikakkiya tukun kafin ka taba ni kila ka ce kai da Allah ta yi zafi ta zaƙe da yawa ba mijinta ba ne eh da yake ka goyi bayan shi ba ni ko ina tare da matakin da ta ɗauka ya za ka bar sunan sannan ka aski wa kake so ka burge ita ibada ai kana yin ta ne ba don neman yadda kowa ba sai don mai duka ya amince da kai wal wannan kisa ce kawai mun karanta arafton sarki sai annabin Allah Musa wa akhadha bi ra'si akhi sai kama kan dan wanshi ya jurruhu ilayhi yana jin shi qala ibn um yace ya kai dan uwana anan wasu ka fitar da wata magana mai kyau aka ce ke ya mace saboda darajar taki da Allah ya yi tantanin da yake aji jariri a tumbinki da larabci sunan shi mai arrahim daga rahama kalli property na kalma ɗin arrahim daga rahama aka ɗauko aka ba sunan wato mahaifa daga rahama domin inda Allah bai azuta ki da rahama ɗin da tausayi ba ba za ki iya jure ma wannan wahalar ba magana mai kyau wani raman ne kuma ke bin yaron sai ki haife shi ga wahalar da kika sha amma kina murna da farin ciki Allah ya taɗaɗo da ruwan nonon shi a jikinki kina Allah Allah ya sha kina cikin damuwa in yana cikin damuwa sai jikinki ya yi la'asar sakaliya in shi ma haka ne dina cikin ma na wannan rahama ne suka ce ɗaya ke na biyu duk lokacin da ake maganar zumunta to sai an fara haɗawa da uwa ko mu da hausa cewa kake ɗan uwana ne ba ka cewa ɗan ubana ne duk ba haushe ba ya faɗin haka kuma ko da yan uban ne ce kai da ɗan uwanku ka taɓa ji an ce kai da ɗan ubanka ai baka taɓa ji ba ai ashe wannan ya ishe ki mutunci ya ke mace ta yadda dangantaka ma sai an raba da ke tu da shi annabi har yanzu yabna umbeki yabna abba ai me kike nema na Allah ya mutunta ki yake mace ki manta da masu dakon son su raba ki da Allah na duniya din manta da su rike duniyarki da iliminki amma karki mance da lafiyarki raftun ya kai dan dan uwana innal qauma istad'afuni abinda ya faru wallahi sun fi karfi na ne kaga yana bada uzuri ke kuma dama wannan shine abinda zaka fahimta annabin Allah ne fa harun zai ga suna bautan gunki kyale su abadan to sun fi karfin shi ne kuma taron yawa fi taron ƙarfi suka ce istatafu ne i was overpowered abin da ya faru ke saboda haka wakadu ya tuluna ne tsarakil su kashe ka ji don Allah yi muku dalilin fitowa daga misra daga shirin fir'auna amma kalli abin da suka yi wakilin shi lokacin wakilin shiga abin da suka yi mai sun kasa su kashe ni fala tushmid biyal a'da karka sa abokanan gaba su min dariya ma shine shine shamatatul a'da shamata shine dariyar maki to karka ba da dama waɗannan kafaran su min dariya tsakani da kai hmm wala taj'alni ma'al qawmi adh-dhalimin karka hada ni da su me hada ni da su ya kai dan uwana sai annabi musa hankalin sai kwanta to wannan yana daga cikin halin mutumin kirki a baka uzuri ka karba wani mai sa kai kaza ka ce kuskure ne ka yi haƙuri me kake ne me kake ne ba haushe kan cewa matar na tuba ba ta rasa miji duk ya ƙara bambamin shi to mai gida allah wuce ranka kaga ta gama shi sai ga maza an fara sai cire hula kuma magana ta kare a ce kai hakuri Allah huci ran maza da me rage kuma to shine suke cewa matar na tuba ba ta rasa miji so kuma ta ku saba da wannan muhimmin marikadin in kin yi ba daidai ba ke za ki fara ce ne maka ba daidai ba me kika yi wallahi kuɗi na gani a aljunka an zo ana bara na bayar sadaka sai ka ci wannan masu an nemi afuwa ya to kila sai ta shi ba ne ya saba ce wataƙila ba ma za a kawo wannan ba a abincinmu ne na gida na ɗiba na bayar sadaka so ku saba da ba da haƙuri ɗin sai annabi Musa ya ce, Ina ji ka karanta ayar ko? Kala rabbi filli wa li'ahi. Sai annabi Musa ya ce, Ubangiji ka gafarta mini. A me yasa ya fara gabatar da kai? Ya ku an fusakum tukum wa ahlikum nara. A har kullum ku fara ceto kanku. Saboda haka ba laifi bane idan ka roƙa wa kanka addu'a kafin wani. yasa malaman da suke sukan ibn malik a cikin alfiya cewa da ya tashi addu'a sai da ya fara makan shi ya suka ce a me yasa bai ma dukkan al'umma ba menene yake cewa inda yake cewa Allah ya mana gafara li walahu fi darajatil akhirah wallahu yaqdi bihi batin wafira li walahu fi akhirah jibin malik yana addu'a ga kanshi haka kuma ga ibn mu'ti wanda ya wallafa alfiya akan ilmul arabiya kafin shi sai suka ce kanshi ya ce wallahu yaqdi wallahu yaqdi bir rahama li walahu wa li jami'il umma malam bin usaimin al'allama Allah ji ce a'a ba laifi bane mutum ya fara makanshi addu'a amma karkamancinsu to sai annabi musa ya ce allah ka gafarta min wali ahi da kuma ɗan'uwana wani ɗan'uwan nashi harun ya ce haruna ahi wa adhilna fi rahmatik tutun da ya riga ya fara gabatar da kanshi da ɗan'uwan shi ai bai ce kuwa adhilni wa adhilhu ba sai ya haɗa su lamiri ɗaya ka shigar da mu ni da shi to sai ka ce hatta ma muminan da suka yi imani da shi ai ba za a rana su ba lokaci ka shigar da mu cikin rahamar ka ya Allah wa anta arhamur rahim Allah kai ne mafi jin kai sama da duk wani mai jin kai kaga dai tausayi irin na uwa sai ka tona to ba ka iya kwata-kwata haɗa tausayin Ubangiji da nata. Yau tausayi yau ce mutum yana jirgi ƙololuwa, sai da Allah ya kawai, amma buɗe kwalban giya ya sha kuma wani. Ƙwarai kuwa, su yi zina a jirgi? Ƙwarai, kuma Allah ya riƙe musu su sauka lafiya. Kuma yin suka ce mun tube ce na yafe min? Habba. anta arhamar rahimin Allah ka rahamshe mu Allah ka jikan mu Allah ka zama gatan mu ya Allah wannan haduwa ta mu ta alkhairi Allah ka sa ta zama alkhairi gare mu kowa da bukatarsa Allah ka biya mai kowa da akwai abin da yake tsoro Allah ka ajiye mai kasar mu na tunkarar zabe ya Allah ka miƙa mulki a hannun bayan ka nagari kafi mu sanin su domin abota mugunta Allah karka ba su ya rabu ka sa mu yi ƙarshe mai kyau ka azurta mu da kalmar shahada lokacin mutuwa ya Allah duk inda arziki ke ka danka hannun musulmi marasa lafiyar mu Allah ka kare su da lafiya ka ba su lafiya masu lafiya ka kare mu da ita ya rabbal alamin waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka ji kansu ka haskaka kabarinsu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته